الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهن إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يهوذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا آه الحمد لله أيو رانا الجمعة منا bakwai ga watan Ramadan wanda daidai hijira 1443 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu alhamdulillahi muna godiya ga allah ta'ala da ya kai mu wannan wani mai albarka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mun tsaya aya ta ɗari da talatin da bakwai a suratun nisa yanzu za mu tashi aya ta ɗari da talatin da takwas So, Allah subhanahu wa ta'ala na ce lazina yattakhizuna al-kafirina dan can wacce ta sama Allah ya ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima ya rasulullah sanar da munafikai wannan bishara anan sanarwa ne sanar da ba bishara bane na alhairi sanarwa ne ba taba bishara da azaba ba saboda aka sanar da munafikai bi anna lahum azaban alima suna da wata irin azaba mai mai mai radadi akan su mu'lim wahu azabin na'ar ita ce azabar wuta. To sai a kawo na'atinsu su wane ne Allah ya ce allazi ne ta hizuna kafiri na auliya su ne wanda suke rikon kafirai su ne masoyansu. Min dunin muminin sun ko wato kuma bayan mumine sun kyale mumine. An gane lima ya tawa na fi min alƙuwa saboda abun da suke zato wato ga munafukan na samun ƙarfi suna ganin kaman ƙarfi na wajen kafuran. Saboda haka ne munafukan suke rinjayar da lamarinsu wajen kafirai. Allah subhanahu wataala ce yaftaguna indahumul izza shi suna neman girma ne a wajen waɗannan kafiran la yajiduna ba za su samu ba fa innal izzata lillahi jami'a lallai girma yana wajen Allah baki daya fid dunya wal akhirah a duniya da lahira wala yanaluha ba mai samun girman Allah illa auliya'u sai masoyansa eh masoyansa suke samun wannan girma na Allah wa qad nazala alaikum hakika mun saukar gare ku bil kitabi a cikin littafin alqur'ani fi suratul an'am kenan kaifa yakuna hadha fi suratul an'am wa hiya nazala fi fi makkah wa hadhihi nazala bil madina shehu kenan shehu yace to yaya lamarin haka an ce an sura sauka a suratul an'am alhali kuma suratul an'am an saukar da ita makka ne wannan kausura da muke magana tana magana kan ita an saukar da ita a madina ne to li anna ilmin lahi sabaqa to shi sanin Allah ya riga ya rigaya anna nizamul qur'ani la budda an takuna suratul nisa qabla suratul an'am haka Allah ya riga ya shirya dama suratul nisa za ta riga suratul an'am aw hadratul lahi laysa fiha mustaqbal wala malin domin halara Allah ba ta da mustaqbal ba ta da mali kuma an annahu idza sami'tum ayatullah idan kun ji ayoyin alqur'ani yukfaru eh in sun ji ayoyin qur'ani yukfaru biha she su rika kafirce ma ayoyin qur'ani wa yastahza'u biha zo suna izgili da ayoyin qur'ani to in kun ji wannan fala taqudu ma'ahum an riga an saukar da wannan cewa in kun ji suna izgili da ayoyin qur'ani kar ku zauna tare da su su kafirai da masu izgili alkafirin wal mustazi'in hatta ya hudu fi hadisin ghairi har sai sun kutsa a cikin wani zancen ba wannan ba innakum izan ai in qatum ma'ahum idan kun zauna tare da su to misluhum kun zama irin su eh fil ismi a wajen laifi laifin ku ɗaya da su kenan in kun zo kun zauna tare da su wato kun zama irin ku ɗaya da su kenan in ji Allah wala taqawdu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi kar ku zauna tare da su in ji Allah sai sun kutsa cikin wani zance ba wannan ba amma da kun ji suna izgili cikin ayin Qur'ani kar ku zauna tare da su an fahimta ko innakum idan mislum Allah ya ce dan kun zauna tare da su kun zama irin su inna Allah jami'ul munafiqina Allah zai tattara munafikai wal kafir da kafirai fi jahannama a wutar jahannama jami'an baki daya kamar ta ma'u fi duniya kamar da suka haɗu a duniya alal kufri akan kafirci wal istiza da izgili na'am الذين يتربصون الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نسيب قالوا ألم نستهوس عليكم ونمنعكم من المؤمنين نعم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم ألا تقعدوا معهم حتى يهودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allah subhanahu wataala yana ta gaya mana ainihin sifofi da hala irin na munafukai. Allah subhanahu wataala ya ce allazina yatarabbasuna sune wanda suke dakace ayyan tazuruna bikum dawa'ir suna dakacen wani masiba ya same ku adatul munafiki ne kenan al'adar munafikai kullum suna sauraron wani masiba ne zai samu musulmi kullum suna dakace fa in kana lakum fatuhun zafrun wa ganima idan kun samu wato budi da ganima kun rabbanta da makiya kun ciyo ganima min Allah daga Allah qalu lakum sai suna ce muku alam nakum ba akum ashe ba tare muke da ku ba fi dini a cikin addini wal jihad jihadi fa duna min al ganima kuma ku ba mu namu rabon mana na ganima wa in kana likafin nasibun idan kaurabo ya kasance ga kafirai su suka je suka samu rinjaye akan ku azzafru alaikum wato su min azzafru alaikum su kafirai suka samu rinjaye akan ku qalu lahum sai kuma munafikai su koma wajen su wajen kafirai suna ce alam nasawiz alaikum ashe ba mu bane nasawi alaikum muka yi rinjaye gare ku na qadrukum ala azim muka ba ku iko da dama akan rikon waɗancan musulmi wannan na akum sannan muka hane ku lamna qadirhum ala ahzikum muka hane ku an gane muka hana su kama ku wa qatalukum da yakin ku muka je muka muka muka blocking din su fa qaina alaikum ku wanzar da mu tare da ku mun tare da ku an gane shine wa lamna akum min almu'minin a ce ba mu bane muka hana ku daga mu'minai muka hana mu'minai an yazharu bikum su rabbanta da ku bi takazilihim da tabarwan su murasalatikum da kuma yi a hankali bi ahbarim da labarinsu falana alaikum minna mu ma muna da baiwa akan ku kaji mazabzabi na baina zalik kenan la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su buga can su buga can yanzu nan in sun garin jaye wajen musulmi su ce su ma masu imani ne sannan in sun garin jaye wajen kafirai su ce ai su suka shirya dubaran da aka ci musulmi da yaƙi din su suka hana wato ainihin musulmi su kawo ɗauki wajen kafirai ko kuma su suka zo da wasu labari informants su suka yi wato informing din wasu labaruka har aka samu nasara subhanallah Allah ya kuma bainaku Allah shine yake yanke hukunci tsakanin ko bainahum da su yawmal qiyamati ran tashin kiyama bi an yudkhilukum aljanna Allah zai shigar da ku aljanna ku mu'minai wa yudkhilukum an-nar kuma su munafikai a shigar da su wuta wala yaj'al Allahu lil kafiri alal mu'mini sabila Allah bai taba sanya wani tafarki wato akan wato tafarki ga kafiri ba akan mu'mini Allah bai ba da dama Allah bai taba ba da tafarki dariqan lil istisal tafarkin da kafiri zai tumbuke wato ko halakarwa ga mumini Allah bai bada wannan hanyar ba na'am
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعوهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يدل الله فلن تجد له سبيلا نعم ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يريد الله فلن تجد له سبيلا har yanzu dai Allah na gaya mana wannan hala irin na munafukai Allah subhanahu wataala ya ce innal munafiqina lallai munafikai yukhadi'una Allah suna yaudaran addinin Allah bi zahari mai lafa ma abdanu saboda bayyanar da sabanin abin da suke boyewa a zuciyarsu min al-kufri na kafirci liyudfi anhu ahkamuhu ad-dunawiyya dan su tunkuɗe wato hukunce hukunce na duniya suna bayyana da zahiri amma baɗini zuciyarsu ba kyau wa ta'ala khadi'uhum alhali shi Allah yana sakan ka musu da me da yaudaran da suke a cikin addini eh yuqadi'una Allah allazina amanu wa ma yuqadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun eh fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun a wata aya can suratul baqara kenan to har yanzu dai Allah yana sakan ka musu da ainihin yaudarar da suke a cikin addini ala khida'ihim fabtalahu na fid dunya don haka za su kunyatu a duniya bi ila illahi nabiyahu ala ma abdalu saboda Allah zai tsunkayar da annabinsa abinda suka boye wa yu'aqabuna fil akhirah sannan ay masu azaba a lahira idza qamu ila salati shifa na munafikai idan sun miƙe zuwa sallah tare da mumine qamu kusala zaka sun miƙe cikin kasala mutasaqilin suna masu nauyin jiki, yura'unan nasa suna, yin riya, suna nuna ma mutane sun iya sallah, riya bisa latima cikin sallarsu. Kasan kawo jiya mun yi bayani, ita riya ɗin nan shirka ne shirkul asgar, domin mun yi bayanin shirka shirka har guda uku, shirkul jali, shirkul hafi, shirkul akhfa. To ita riya, wato shirka ne shirkul ita ma asgar ne, amma tana muƙabala da gidan imani. shine inda Allah subhanahu wataala ke cewa qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to wannan shirka ita ke wato muqabala da gidan imani eh wa abudullahi wala tushriku bi shay'a tana muqabala da gidan ihsani eh to wannan shirka wato da jali da hafiyu da hafa wala yadhkuruna laha sannan ba sa zikirin Allah ai la yusalluna ba sa sallan illa qalila sai dan kadan sai na riya kaga suna sallah ganin ido ne ko kuma zikirin ma ba sa zikirin Allah sai iqama sai kiran sallah qala rasul wazo sallallahu alaihi wasallam ce tilka salatul munafiq wannan ita ce sallar munafikai arrajul yasbiru ala ala eh hatta takadu shams wai mutum zai iya haƙuri har rana wato takadu shams an tagrib rana ta kusa faduwa daga nan fa ya kuma yusalli raka'atin la yahdur wato qalbahu fi ma Allah tabaraka wa ta'ala wai mutum yana zaune shi rana ta yi ja da aka ce kar ai sallah din nan ya rana ta yi ja an gane ta tafi za ta faɗi sai ga mutum ya tashi yana yana sallar nafila eh don a ga shi kadai ya kware ya iya ya fi kowa iya sallah wannan sallan munafukai kenan ji annabi eh wayan qurun sajada yana kotan kuciya wajen sujada kana qurun dai kamar kotan zakara tilka salatul munafiqin wannan ita ce sallan munafukai kamar inda zo a cikin hadisi na Anas dan Malik kala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul Anas dan Malik yace naji manzo Allah yana cewa tilka salatul munafiqin an gane wannan ita ce sallar munafikai yajlisu yarqubu shams za ga ya zauna yana sauraron wato rana ta faɗi hatta idza kana baina qarnai shaytan wato idan rana ta kasance tsakanin kaho biyu na shaytan kama sai ga munafiki ya miƙe tsaye fana qaraha shaytan wato ya dan kokkoha wannan sallah nashi arba'an raka hudu la yazkuru fiha illa qalilan ba zai zikirin Allah cikin sallah ba shaytan kadan haka yazo a cikin sahih muslim an gane ko a kitabul masajid wal mawali wa mawali salat babu isti babu wato tabkiri bil asari a shafi na 987 a musulun kenan na'am Allah subhanahu wataala ce mu zabzabina suna kai koma mutaraddidin baina zalik tsakanin kafirci da imani kufur wal iman la mansubina ila me ila haula wala mansubina ila haula su ba abun danganta abu zuwa ga muminai ba kuma abun danganta zuwa ga kafirai wa man yuridillah wanda Allah ya bashe shi falan da lahu sabila ba za ka samu tafarki ba gare shi zuwa ga shari'a ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نسيرا نعم وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يرد الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في درك الأسفل من النار في درك الأسفل من النار walan tajida lahum nasira Allah subhanahu wataala har yanzu da yana ta bayani akan ainihin sifofin munafikai domin su munafikai sun fi kowa wahalan ganewa domin can farkon alqur'ani suratul baqara ce innal ladzina amanu an gane da magana akan masu imani cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون شاكا غاني سيا غاني سو cikin shifofi guda hudu to haka nan innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun kataba Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim shi ma an gane su a wannan sifofi yan kadan amma wa minan nashi man yaqulu eh amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin to tun daga nan aka fara sai da aka je wajen aya goma sha uku ana bayanin su har zuwa masaluhum din nan ana bayanin munafikai saboda wahala ganewa to har yanzu anan Allah yana bayani akan su ne Allah subhanahu wataala yace wa man yuridillahi falan tajid lahu wato ainin sabila ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani la tattakizul kafirina kada ku riƙi kafirai auliya su ne masoya min duni ne ku kyale muminai a turiduna an tajalu lillahi alaikum sallana mubina in kuna nufin ku sanya wani hujja mabayyaniya an gane gare ku yin wala tim da jibinta su ku sanya ma Allah wata hujja mabayyaniya kan jibintan kafirai burhanan bayyinan ala nifaqikum wato wani hujja mabayyaniya kan munafincin ku innal munafiqina Allah ya ce lallai munafikai fi darakil asfali suna gida na ƙasa matsayi na wuta ce darak wato darakat na wuta kenan matsayi na aljanna ce darajat to Allah ya raba mu da darakat Allah ya ba mu darajat to Allah ya ce fi darakil asfal minan nar suna can gidan ƙasa na wuta wa qara ha shine zurfin watan la hasatu abwabin kada kofofi guda bakwai ita wuta akwai jahim akwai huddama akwai hawiya akwai jahannama ita jahannama li usatil mu'minina na masu sabo ne cikin mu'minai Allah kiyaye mu eh ko ita ba ma san gani akwai laza ita kuma wata yahudawa akwai wato wata yahuda da nasara ita ce laza akwai sakara ita sakara wata mushrikai Allah kiyaye mu akwai jahim wata majusawa akwai huddama masu bautan gumaka akwai hawiya allati takunu tata daraki ita hawiya ita ce can karkashin rufin wutan ita ce ta munafikai fi daraki al-asfal minan nar hawiya kenan Allah kiyaye mu walan tajida lahum nasira ba za ka samu wani ainihin mai taimako gare su ma ni amin al-azab wanda zai hana ai musu azaba na'am
إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما نعم. آه، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما Allah subhanahu wataala ya ce illal ladina tabu kaga ya kawo istisna sai dai waɗanda suka tuba daga cikin wato munafikan suka bar munafunci din minan nifaq wa aslahu suka gyara amalahum aikin su wa tasamu ai wasiqu billah suka amince suka riko da addinin Allah suka amince da Allah wa ala sudinahum suka tsarkake addinin su lillahi ga Allah minar riya daga barin riya ulai kama almu'minin Allah ce waɗannan kam suna tare da muminai fi ma yutu na huga abin da za a ba su suna tare da muminai aljanna wa sawfa yuti Allahu almu'minina ajran azima da sannu Allah ce za a ba muminai sakamako mai girma in an je lahira Allahumma ja'alna minhum آمين wa wal jannatu ita ce aljanna ma yaf'al Allah
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
ma yaf'al Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima Allah ce ma yaf'al Allah bi azabikum lalle Allah ba zai azabtar da ku ba Allah ba zai maku azaba ba la yu'adhibukum Allah amma fa ga in shardiya in shakartum ni'amahu in kun gode ma ni'imarsa ashe in ba godiya ga ni'imar Allah akwai azaba da ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wallahi in kun gode Allah ya ce wallahi za mu ƙara amma in kun butulce fa azaba na tana da tsanani wa amantum bihi in kun yi imani da Allah wa kana Allahu shakiran Allah mai godiya ne li amalil mu'minin ga aikin ga ayyukan mu'minai bil isabati da basu lada aliman Allah masani ne bi halqi ga halittarsa la yafutuhu shay'un wani abu baya baya tsere ma Allah na'am
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما نعم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا أليما آه wannan aya ta sauka ne a cikin haƙƙin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an domin hadisin ya zo akrajahu Abu Dawud fi sananihi Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin sanan nashi an Sa'id ibn Musayyib annahu qala yace baina baina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wata rana manzo Allah yana zaune wa ma'ahu ashabu yana ta da saban shi wa qa'a rajulun bi abi bakarin shi wani mutum kawai ya auku akan abubakar fa azahu ya ta cutar da shi fasa mata anhu abubakar abubakar ya shiru ya kyale shi su ma azahu saniya ya ƙara cutar da shi ina ta kai kiyami maganganu fasa mata anhu abubakar abubakar ya shiru dai sun ba azahu salisa ya ta ɓacin shi ya ta zagin shi har so uku an tasara min abubakar daga nan abubakar fa sai tashi ya neman taimako a kan shi shi ma ya fara ramawa faƙama rasulullah manzo Allah sai miƙe tsaye hinan ta sara baka lokacin da abakar ya fara shi ma kai martani to manzo Allah sai miƙe tsaye faƙala abakar sai abakar ya ce ya rasula ujitu alayya ya rasulullah an zo an samar da ni da mummunan abu faƙala rasulullah sai sai nazala malakun ya ce ai wani mala'ika na nan nazala malakun minas sama' wani mala'ika ya sauka daga sama ya zibuhu yana ƙaryata wannan mutum bai ma ƙala laka abin da yake faɗi gare ka yana zagin ka yana zagin ka mala'ika na mai da martani falamman tasarta lokacin da ka kasa hakuri ka sake mai da martani wa ƙa shaidan sai shaidan ya shigo tsakaninku mala'ikan sai ya wuce falam akun ali ajalisa iza wa ƙa shaidan manzo Allah ya ce ni ko ban zama in shaidan ya sauka a waje shi yasa sai na tashi to haka yazo an daga Abi Huraira irin wannan a sunan Abi Dawud kitabul adabi eh babu fi intisari shafi na ɗari hudu na dubu hudu da ɗari biyu da hamsin da ɗaya haka nan ma ahmad ya fitar da wannan hadisi a masnad nashi shi ma daga abi huraira maktilafi yasirin tare da dan sabani kaɗan fil alfaz wajen lafazi masnad al muksirina kenan min masnad ahmad to wannan dai akan sai na bakar ya ta sauka Allah ya ce la yuhibbu al-jahra bisu Allah baya son bayyana da mummunan mummunan wato alfasha eh mummuna min alqawli na zanci Allah baya son a bayyana da mummuna min alqawli na zanci illa man zulim sai dai wanda aka zalunta sau na zula sabba rajulun ababakarin wani mutum ya zagi abubakar fi majalisin nabi a mazaunin annabi falan ya rudda alai amma bai mai damai ba fasabbahu saniyan falan ya rudda alai ya zage shi nabi bai mai damai ba wasabbahu salisan farar da alai da ya zage na uku sai mai da martani faqamul mustafa sai manzo Allah sallallahu sai ya miƙe wan sarafa sai ya juya anil majlis fa ya zaraka abubakar abubakar ya je wajen manzo Allah fa qala ce ar-rajulu takallama li miraran miraran ya rasulullah mutumin ne ya magana a kaina mai mece wala ma takallamni ko ban yi ko so ɗaya ba wala ma takallamtu zahabta anna amma da ne magana so ɗaya kai sai ka wuce kala sai ce lamma sakatta lokacin da kai shirin nan kala ya da an kalmala wani mala'ika ne ke mai da martani amma lamma takallamta yayin da kai magana in sarrafa malaku she mala'ika ya juya waje a shaidan sai shaidan ya zo wani la ujalisu ni ko ba zan zauna ta da shaidan ba don haka wato fan sarrafta sai na juya na tafi la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i kenan min al-qawli illa man zulim sai dai wanda aka zalunta misal Abubakar ba laifi bane dan mutum ya ce ubanka kai ma ka ce ubanka shikenan ai ai an yi daidai da daidai amma dai da za ka yi hakuri da yafi in ka yi hakuri ya zage kan shi kenan shine ya ce babu laifi illa man zulim irin sai na Abubakar radiyallahu ta'ala an al-insanu mamnu'un min al-jahri bi su shi mutum an hana ya bayyana da mummunan zance kaulan wa filan wajen zance ko aiki illa fi haƙƙin zalim shi dai haƙƙin azalim idza zalamaka insanun idan mutum ya zalunce ka falaka an ta takallama fi zai zaka iya magana mana kan zaluncin da yama bayan ta kullu ka ce fulanin saraka mali wani ya sace dukiyata fulanin fa'alali wani ya man kaza laysa fi hadha dhanbu babu zunubi a cikin haka aw idza kana al-insanu yatarakabu bid'a ko kuma mutum ya haima bid'a aw da lalatin ko bata aw fiskan ko fasikanci wahala jilbabul haya ya cire mayafi na kunya faman halal jilbabul haya wanda ya cire mayafin kunya fala giba ta lau ba giba don an yi magana akan shi ba giba bane eh wannan ba giba bane na'am uskuru ga domin hadisi ya zo da shi uskuru alfasika bima fi likai yuhadiru wato ainihin ku ambaci fasiki ga abin da yake ciki domin ya kiyaye wato ya bar yin wannan abin eh haka yazo a cikin jami'u sagir Na'am. Wa min al-jahri bi su'i min al-qawli akwai daga cikin bayanar da mummuna na zance allazi ya juzu wanda ya halasta kamar allaifu idza lam yukrim idan ba ko yazo ba a girmama shi ba in yi magana wannan ba wannan ba wannan ba wannan ya halasta an gane an ya sayo mulifahu ya sifanta wanda ya sauka da ce ka gani na je gidan wani ko ruwa ko ruwa bayan ho gaira mukurin lillahi cewa bai girma bako ba domin shi ya ji labari wata rana wani bakon ya zo sai ya girmama shi shi na je gidan wani na kwana koruwa ya kai ni wani wuri da kaza kaza kaza to wannan dan an faɗi haka wannan ya halasta eh la yuhibbu Allahu al-jahra bisu Allah baya son mun wato bayyana da mummuna min al-qawli ai la yusibu al-jahri bisu Allah bai sakankawa an an bayyana da mummuna min al-qawli bal yuqaqabu alai Allah yakan yi azaba min alqawli illa man zulim shi dai wanda aka zalunta fala yuhazu bil jar Allah ba zai kama shi ba dan ya bayyana wa kana Allahu sami'an Allah ya kasance mai ji ne lima yuqalu ga abin da ake faɗa aliman Allah masani ne bima yuf'alu da abin da ake aikatawa ai la yuhibbul jahara an gane bi su'i min alqawli fi haqqil awam kenan Allah baya son bayyana da mummuna daga cikin zance a haƙƙin amawa wala yuhibbu tahaddusu bihi fi nafs baya son ma aizance da mummunan abu a cikin zuciya fi haƙƙin hawas haƙƙin hasawa kenan wala yuhibbu an yahdhar bil bali bai so ma darsar da abun a zuciya fi haƙƙin hawas al hawas kenan subhanallahi kaga muqami hawa uku kenan da amawa da hasawa da hasatul hasa kowa da muqamin sa la yuhibbu Allahu al jahra bi su'i min al qawli illa man zalim fa fi ishara cikin wannan aya akwai ishara anna Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbu al jahra Allah baya son bayyanarwa bi asrar rububiyya da asirin Ubangiji, inda da mahajubi na ga mahajubai, a rika bayyanar da asirin Allah wajen mahjubai kashu asrar rububiyya wato bayyanar da asirin ubangiji bainal mahjub tsakanin mahjubai ashaddu inda Allah min haram shine mafi tsanani ga Allah daga haram haka yazo a cikin Ihya ulumuddini na Imam al-Ghazali eh wai da ka bayyanar da asirin Allah wajen mahjubai an gane wanda ba su askar tarbiyya kana bayyana musu sirrin Allah to ya fi wato ya fi tsanani wajen Allah daga aikata haramun eh a cikin iya ulumuddini na Imam al-Ghazali wanda mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da ɗaya eh ga nasin ma ƙala ba'dul arifina sashen masana Allah suka ce ifsha'u asrarul rububiyya kufurun bayyanar da wato asirin wato ubangiji kafurci ne Allah kiyaye mu amin na'am to mu je
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعد ونكفر ببعد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا نعم lokaci yayi lokaci yayi to alhamdulillah kurakurai da muka yi a cikin wannan karatu Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu Allah kiyaye imanin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye kasan mu Allah ya zaunar da mu lafiya wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alhairi alhamdulillah nabi sallallahu alaihi biya bukatunsa alhamdulillah nabi sallallahu alaihi wasallam sannan malaman mu da iyayen mu da shahannan mu Allah ya saka musu da alhairi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh